نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنة فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المؤمنين يخبر تعالى عن مال الظالمين وكيف يكون النكال والأخذ على أيديهم بشدة من قبله فيقول جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فبين الله في هذه الآية الكريمة شدة انتقامه من الظالمين وقد فسرت آية بحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لارتداء الظالم وينتظر ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فلله جل وعلا يمهل الظالمين لكنه لا يمهلهم إنه إذا انتقم منهم كانت العقوبة شديدة وكانت الوطأ قوية من الله هذا في الدنيا وفي الآخرة عذاب أخرى يقول سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ليوم تشخص به الأبصار فلله جل وعلا ينتقم من الظالمين ينتقم للظالمين للمظلومين فعلى المظلومين أن يستبشروا وعلى الظالمين أن ينتبهوا ويحذروا فإن الله جل وعلا هو المطالب بحقوق المظلومين فأين المفر فأين المفر والإله المطلب أين المفر يا عباد الله والله الذي يطالب بحقوق عباده لقد ذكر الله عن كثير من الأمم حينما سلكت هذه المسلك كان الانتقام والأخذ الشديد هذا ما ذكره الله في القرآن الكريم ذلك الكتاب الذي من رد حرفا فإنه كفر كفر بالله فكله صدق وعدل فأخباره صادقة وأحكامه عادلة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا أحد الظالمين يجادل نبينا أبينا يجادل نبينا من أنبياء الله ثم كان الأخذ الشديد على يد هذا الظالم يقول جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هذا رجل استطال على الله وتلصفت على نبي الله وظن أنه يحيد من قبضة الله فيسلم له إبراهيم جدلا بأنه فعل يحي لأنه فعلا يحيي ويميت على أن هذا من خصائص الله لكنه كان ملكا ظالما إنه كان جبارا غشوما يحكم على العباد بالذل فيتلق هذا ويحكم على الآخر بالإجراء فكان هذا من قانونه إنه إحياء وإماتة فيلقمه إبراهيم حجة ما استطاع أن يخلص منها قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أخذه الله أخذا عزيزا مقتدرا وأبال الله ملكه وهلك أستارا وصار لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا أن يجلب لنفسه نفعا يوما أنتقم بأنعم الله لكنه لم يعد شكرها والعياذ بالله عباد الله فاتقوا الله تعالى فاتقوا الله تعالى وكونوا على دينه ولا تظلموا أنفسكم لأن مصيرة الظالم في الدنيا الخير ومصيرته في الآخرة عذاب عليم اللهم إنا نعوذ بك من الظلم اللهم إنا نعوذ بك من الظلم يا رب العالمين صغارها وكبيرها يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام لك أسلمنا وبك آمنا إليك النشور فتقبل منا صالح أعمالنا واغفر لنا خطيئاتنا إنك أنت العزيز الرحيم فتقبل منا صالح أعمالنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi ne shiryayye wanda Allah ya batar ba za a samu mai shiryar da shi ba ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina mai shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzansa ne bawansa ne ya ku mutane ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sakar ku mutu face kuna musulmi ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai kwara daya a jikin wannan rai ya halitta matarsa sannan a tsakanin su Allah ya zuba maza da mata masu yawa a bankasa ku ji tsoron Allah wanda zai tambaye ku akan zumunta ku ji tsoron Allah wanda yake tare da ku kowane lokaci ya ku mumine ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wadda take daidai Allah zai ci gaba da gyara muku ayyukanku suna zumowa karɓaɓɓu suna zumowa daidai sannan zai gafarta muku zunubanku wanda ya bi Allah bi manzan Allah sallallahu alaihi wannan ya rabota rabota mai girma Allah ka rabotar da mu aljanna mafi kyakkyawan kalami kyakkyawan zance zancen Allah mafi kyakkyawan shari'a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sharrin al'amura kan su ne bid'a wanda aka kago domin su din bata ne bata kuma yana cikin wuta Allah tsare mu taron muminai Allah ta'ala na ba mu labari dangane da yadda azzalumai suka karkata da kuma yadda ubangiji ta'ala ya dauki fansa a kansu mun sani cewa mafi munin abu a ban kasa babu kaman zalunci imma zalunci babba imma zalunci karami menene zalunci babba shine shirka wannan mafi munin lamari kenan a ce mutum yana yin shirka sannan zalunci karami shine zaluncin mutane tsakaninsu zaluntan bayin Allah akan dukiyansu zaluntan bayin Allah akan mutuncinsu zaluntan bayin Allah akan rawukansu wannan yana daga cikin zalunci ko ga zalunci mutum ta ɓangaren waninsa matarsa ce ɗansa ne ko kuma abokinsa ne ko wani ɗan uwa ne na jini wansa ko kaninsa ka zalunce shi ta wannan janibi shi ma zalunci ne Allah ka tsare mu da zalunci Allah ka kare mu da yin zalunci lalle Allah yakan yi kamu mai tsanani kamu mafi tsananta akan mutumin da ya zanto azzalumi kuma in alkarya ta zanto azzaluma to Allah yakan damke ta damka mai tsanani kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yace haka Allah yake yi idan ya kama alkarya wadda take azzaluma lalle abun nan kamun Allah subhanahu wataala wato mai tsanani yake ya ku bayin Allah Allah ya bayani a cikin wannan aya dangane da daukan fansa da Allah ke yi akan dukkan wani azzalumi a bankasa cewa in mutum ya zama azzalumi ne to Allah yakan masa jinkiri zuwa wani lokaci amma in ya tashi kama shi Allah yakan masa kamun mai tsanani ya ɗan uwa sababin wannan kutuba mun san abin da yake faruwa abin da ya shafi duniya kasan america kasa ce babbar kasa wadda take dauke da mutane masu yawa take da dauke da fadin kasa fadin kasa mai yawan gaske wanda wannan yana daga cikin abin da america take alfahari da shi na ainihin samun ci gaba a duniya a takaddum tana ganin ta ci gaban da ba wanda yake kusa da ita ballantana ya kamo ta don haka sai take amfani da wannan za ta yi duk abin da za ta yi tana ganin ba mai tsole mata idanu kai ba mai nuna mata yatsa ballantana ya tsole mata idanu da ka za ta yi ta'addanci wa al'umma da suke rayuwa da su a duniya za ta iya yin ta'addanci wa Allah su hana wata ala da ya halicce ta saboda ta manta ita ɗin kanta halittar Allah ce sannan abin da take mallakansa halittar Allah ne sannan duk wani abin da take gadara da shi na ilimi halittar Allah ne duk wani abin da take gadara da shi na na'ura na kera waɗansu abubuwa wanda za su ba ta kariya ta manta dukkan waɗannan halittar Allah ne sai yadda Allah ya ga dama ya yi da abinsa wani baya yin shigegeniya wa Allah akan abin da ya halitta duk wanda bai fahimci wannan ba to akwai gagarumin aiki a gabansa lalle in baka fahimci waɗannan halitta na Allah subhanahu wataala tasarrufin su na hannunsa subhanahu wataala ba to kana da sauran aiki da haka sai ya zanto da yawa daga cikin jagorori na wannan kasa da yawa daga cikin yan iskan wannan kasa ba sa da tuntuntuni akan wannan shi yasa suke fitowa su faɗi maganganu wanda ransu ya riya musu suke faɗin maganganu wanda suke so ya tafi musu daidai suke faɗin maganganu in ma ya zanto ya saba wa ubangiji ta'ala ko bai saba ba su dai su burki da haka shi yasa za su faɗi maganar yan uwansu su musu tafi su faɗi maganar a yi ihu a yi shewa sun karye dokar Allah amma suna ihu sun karye dokar Allah su biyanawa ta'ala sun saba wa Allah sun shirka wa Allah amma tare da haka suna daga muryarsu suna tafi suna ihu suna murna saboda su san wane ne Allah subhanahu wata'ala ba duk wanda bai fahimci Allah ba haka yake zai saba ma Allah zai ta'addanci ma Allah zai kauce wa Allah zai kibi umarnin Allah amma tare da haka yana alfahari da haka ya'yan uwa wannan ɗaya ne daga cikin wa'azuzzuka tare da cewa wannan ba shine faro ba kuma wallahi ba shine karo ba abubuwa sun gudana da yawa kafin fassara mana wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna iya tunawa Allah ya ba mu labari masu yawan gaske a cikin alkur'ani dangane da waɗansu al'umomi da Allah ya tura musu annabawa amma suka yi biris suka yi kunnen uwar shegu da abinda annabawan nan suka gaya musu karamin misali ko takaitattun misalai shine abinda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari akan adawa ya ba mu labari akan samudawa ya ba mu labari akan mutanen annabi musa fir'auna da shauran al'umma ya ba mu labari akan karuna ya ba mu labari akan hamana ya ba mu labari akan ainihin mutanen annabi shu'aib duk waɗannan qur'ani ya ba mu labari shi yasa ma da Allah ya tashi hassare zancan ya tashi takaita ta sai ya ce fa kullun akhadna bi zambi to kowanne mulki shine da bala'insa da zunubinsa da tsiyarsa da ta'addancinsa da iya shekinsa fa kullun akhadna bi zambi Allah ce kowanne mun kama shi ne da zunubinsa sakamakon yadda ka mu'amalanci Allah Allah ya ta maka jinkiri la yumli lil zalim ya ta maka jinkiri ko zaka tuba yau ko zaka tuba gobe ko zaka tuba jibi ko zaka tuba gata shekara daya shekara biyu goma ashirin talatin arba'in in aka kai ranar gargara ba ka da alamun tuba to sai Allah ya sauke maka intikami daukan fansa shi yasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisin abin musul ash'abi manzan Allah sallallahu Alaihi cewa lallai Allah yakan yi jinkiri wa azzalumi na wa'yansu lokuta na ba shi dama na sarara masa har zuwa lokacin da in Allah ya damke shi kuma ba zai tsira ba waɗannan mutane da yawan mu anan mun ji irin furuci da suka yi na ta'addanci wa Allah subhanahu wata'ala Allah ba a masa gaske Allah ba a masa warki Allah ba a nuna masa cewa ya kasa domin yana daga cikin furuci cewa waɗannan gidaje da suka kera su malam kafin wuta ta gama da waɗannan garuruwa waɗannan garuruwa ko mu ce waɗannan gidaje in ka gansu malam kawai aljannan duniya da haka ya kai ma alfaharin har ciki na cewa Allah ba yi da komai a wannan garin ya zambillah iyadan billah subhanallah almaliku din almutasarrif din mamallakin komai da kowa din ake masa wannan magana me sarrafa komai a inda yake so a inda ya ga dama yayin da ya ga dama din shi ake masa wannan kalma din wanda yana da iko yace kasar ta dare ta basu waje da garin da komai su wuce irin yadda karuna ya wuce Allah ba mu labarin karuna karuna ya yi samun kudi ya ji daɗi ya taɗa gawa a bankasa ya yi ta tsiya a bankasa amma da Allah maɗaukakin sarki ya tashi kama shi Allah ce fakasaf na bihin aru sai muka kisfe shi a cikin kasa muka kisfe shi ba shi kadai ba har da dukiyar nashi Allah ce su ma muka munjitsar da su a ban kasa a cikin kasa suka tafi manzon Allah ce da shi da wani ba yahude wanda shi ma ya nuna ta'addanci da takabburanci a ban kasa Allah ce manzon Allah sallallahu alaihi ce har yanzu ya tajajjaluna fil ard suna nan suna tafiya cikin kasa da yanzu ba su fasa ba manzon Allah ce har zuwa ranar tashin kiyama wallahi ba wuta ba Allah yana da iko mai ce kasa ki dare waɗannan mutanen su nisa amma sai Allah ya buga musu karamin misali suna raye da su ga abin mamaki sai Allah ce ga wutar mu nan wutar da Allah ya ce wa ita katta kona annabi Ibrahim sai gashi Allah ba ta dama ce nan muke so kaf ki kona inda aka ce babu da komai din nan kona su kakaf lokacin da wutar ta tashi me zai faru sai gudu a saya mana akan inda aka ce ba na Allah ɗin ba ne me ya hana a tsaya tsaya mana inda ka ce ba na Allah ba ne ka kare wutar an kawo ‘yan kwana-kwana an kawo waye an kawo waye an buga kemikal duk wuta ta ki mutuwa wallahi wannan karami ne cikin ƙananuwar abubuwa da in Allah ya ga dama ya halaka mutane zai halaka su Allah bai tura sauro ba mana maruzu ta shiga ramin hanci ta karshe hira ubangiji ta'ala mu dubi yadda ayoyinsa yake a ban kasa burjik yanzu don Allah kai ba dan adam bane ba kana da karfi ba ba ka fi kunama karfi ba ba ka fi maciji karfi ba amma lokacin da ka tabbatar da kunama na dakin maciji na dakin kana iya zama lafiya kai ba wannan ba kai ba ka fi sauro karfi ba lokacin da ka tabbatar sauro sun cika dakin ka ka kwana lafiya baka fi sauro karfi ba amma Allah ne ya sallata sauro a kanka don ya nuna maka gaba inda kake da gajiyawa nan fa baka sayi komai ba ka sayo shelters ka sayo waye waye duk ka zo ka kunna wata sauran Allah ce ba za ki mutu ba sai kin cije shi tana nan a dakin kai duk wanda bai ji tsoron Allah ba ya halaka duk wanda bai ji tsoron Allah ba ya hasara da ka dubi fir'auna dagawar da ta kai dagawa har yi ambaci kansa da sunan Allah har sau biyu malamai suka ce tsakanin faɗinsa na farko da faɗinsa ta biyu shekara arba'in amma Allah mai hakuri manzan Allah ya ce babu wanda ya kai Allah hakuri Allah na bi a hankali ko da a tuba ko da a shirya aka turo mai wa'azi na musamman ya zo aka ce mai wa'azin masu ma ransa a ɓace yake a saba ma Allah amma Allah ya lalashe shi ce in ka je yin magana da shi ka faɗi magana mai zafi ka yi ɗan mai sauki-sauki kuma ya je duk da mai sauki-saukin amma kafirin naka yake imani yake musulunta da kafan shi Allah ya ja shi ya kai shi bakin kogin ne kuma ya ce ba zai shiga ba wallah ya yi karya dole ya ɗata yi mani take ta sha matsa wallah haka ya shiga kuma sanadin kenan ya ku bayin Allah adawa sun saya samudawa sun saya suka ce waye bi mu karfi Allah ya turo iska malamai suka ce iskar nan kwata-kwata ba ta wuce kaurin shigan allura ba amma ubangiji ta'ala ya dammara su ya kammala su ya halaka su aka waye gari allah ce ko ɗaya ba za ka gani a ban kasa ba cikinsu duk kowa ya tafi ya yi bayan allah mutu tsoron allah wallahi duk wani azalumi da yake yau yake yi gobe ake mar wa'azi ana jan hankalinsa ana ce wani bari wani ba kyau wani ba daidai ba ne wani kaza kana ki kana ki ana nan ana ta tafiya to fala ta hasaban Allah ghafilan amma ya'malu zalimun wallahi kanka dauka Allah ya rabka ne inna ma yu'akhiruhum Allah ce a'a jinkiri kawai ake musu li yawmin tashkhasu fihi al-absar a wata rana da za su zo su wayi gari idanuwa ya raina fata yanzu dan Allah waɗannan mutane da suka fara gudu suna barin wannan gari yaya gudun yake gudu ne na inda baka san ma zaka ina zaka je ba gudu ne na ina ma zaka tsira kawai ina zaka ga baka ganin wutar gudu yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ka kiyashe mu dan uwa mu ji tsoron Allah kada mu yadda a je lokacin da Allah ya ma jinkiri jinkiri mai yawa amma kana nan akan zaluncinka zaluncinka ta shirka an yi an yi ka tuba kaki zaluncinka ta zaluntar mutane an yi an yi ka bari yanzu waɗannan mutane kafin su zo su yi wannan izgilanci wa Allah waye ba su zalunta ba a duniya kowa sun zalunce shi wallahi gabar da yamma kudu da abunan ko ina wallahi zalunci su sun kafa imma a fili imma ta karkashin kasa sun kai zalunci wajen don su zalunci bayan Allah a sani cewa wallahi karshen tika tiki in ji bahaushe ce tik da a zo ranar da wallahi agogo yana bugawa ɗaya biyu uku sai a zo a samu ranar da iya tik ya gama kenan kowa ya farko da wannan lamari Allah madaukakin sarki ka kiyaye mu da babban zalunci ka kiyaye mu daga karamin zalunci Allah madaukakin sarki ka dasa imani ingantacce a cikin zukatar mu Allah ka ba mu rayuwa akan musulunci da mutuwa akan musulunci da tashi cikin mutanen kirki Allah subhanahu wataala ka samu gama da duniya lafiya ya ɗan uwa a takaicen takaitawa wannan shine abin da kullum da kusa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ainihin shirye mu ya shirye zuriyar mu ya shirya mu dukkanin al'umma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka bikin sarki kamar albarka Allah subhanahu wataala ka sa mu dace kafin in sauka ina mai isar da ta'aziyya na musamman ga yan uwa musulmi ga baki ɗaya musamman na masallacin da kuma yan uwa ma'aikata na polis musamman yan hawaii akwai wani bawan Allah ni dai har yau ba san sunan shi
Usman ne Usman ko wannan bawan Allah a nan muke sallah da shi jimun da'im hasali da kakin sa uniform yake zuwa ya zo a yi sallah da shi kowane lokaci tun ba mu san juna ba har muka fara magana da shi muna kan tattaunawa haka saboda mutum ya zo maka a farkon lamari sai ga kowa na ɗarɗar da amma wallahi karshe ta bayyana mana wannan bawan Allah ne game da abin da ya shafi ibada bai da wasa sai gashi ba ciwo na wani lokaci ba aka ba mu labarin ya ya rasu a nan Bauchi ayyuka na ina su wuce na yau kwana biyu ba da aka muke roƙon Allah subhanahu wataala ya Allah ka gafarta mu wannan bawan Allah wallahi saboda ire-iren su sai kaga kana da shakkan ka zagi wani hukuma haka kawai ka ce ba da addini ba ne ko baya addini ko kaza ko kaza saboda in ka in kai karo da yan iska sai ka fassara su da ka fassara sauran da haka bare da gaske, akwai yan iska waɗanda ba ruwansu da addini kuma wallahi wai su ma sanadin addini suka je yake kamar kai karo da irin wani kuma kwa rayuwa haka ne yanzu yawan kai karo da mummunan ɗan kasuwa sai ka ga duk sauran yan kasuwa baka yarda da su ba in kai karo da kaza da kaza sai ga sauran ma kana kokarin kana dan shayi amma in kai karo da mutumin kirkin sai ka dauka wala Allah don haka suke wannan bawon Allah gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kai haske cikin kaburburan sa Allah ya ji masa zunuban sa Allah ya sa waɗansu su yi koyi da shi a irin wannan mataki Allah madaukakin sarki ya samu dace yawwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana dukkan ibadun mu ya yi mana kurakuran mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin qumu ila salatikum yarhamukumullah